أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا يرهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير كرك الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘Yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, da ya nuna mana yammacin azumin Ramadan goma sha uku. ina addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana wannan ibada da muke a wannan wata mai albarka. Ba za mu gushe ba muna cikin wannan Sura mai albarka, Suratul Jin. Mun san abin da Suran ke karantar da mu, tana ƙara tattaro mu, ta ƙara sanya aƙida na tauhidi a cikin zukatanmu. musan ba wanda ya cancanci abauta miki sai Allah subhanahu wata'ala kada mu nemi taimakon kowa sai Allah duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi akwai aljanu suna raye tare da mu ba mu iya ganin su ba a iya neman taimakon aljani wanda ake neman taimakon sa shine Allah shi ma aljani yana neman taimakon Allah saboda haka shi yasa jiya mun ɗebo wani ƙissa sai wasu abubuwa suka ɗauke mu wanda ke ƙara nuna jan hankalin duk wani mai hankali zuwa ga ya yi tattarin kyawawan ayyuka saboda bai san me zai same shi nan gaba ba yin aiki saboda Allah neman yardan Allah dogaro da Allah kai aiki saboda shi to lokacin da ka shiga cikin wani hali to Allah madaukakin sarki zai kawo maka dauki saboda dama can ka kasance cikin masu yi wa Allah bauta da gaskiya da tasbih irin yadda ya faru da annabi Yunus alaihi salam Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin فلولا أنه كان من المسبحين la labisa للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ba don annabi Yunus ya kasance cikin masu tasbihi masu bautan Allah ba da lokacin da ya fada cikin jarabawa ya fada a cikin ruwa a cikin kifi Allah ya ce da mun kyare shi har zuwa ran tashin kiyama ya zauna a cikin kifin ya zama kabarinsa amma tunda bawan Allah ne mai bautan Allah bisa cancanta yadda ya kamata a bautawa Allah to koda yayi kuskure kuma Allah madaukakin sarki sai ya kawo mishi dauki domin a baya ya kasance cikin masu yi wa Allah hidima masu tasbihi wa Allah shi yasa manzo Allah ya ce ta'arraf ila Allah fi raka ya'rifuka fi shidda in ba ku manta ba mun kawo labarin waɗansu bayan Allah da suka shiga kogo kogon ya toshe da su sun shiga cave dutse ya toshe bakin kogo ihunsu banza kowannensu ya ce to kowa ya tuna me ya taɓa yin aiki na alheri domin yanzu komin ihu ba mai taimakonmu yanzu mun gane ba wurin komawa sai zuwa ga Allah la malja wala manja illa ilai ba wurin fakewa ba wurin koya sai ga Allah suka ce wannan shine gaskiya ɗayansu sai ya ce to ni dama na kasance mutum ne wanda ke rayuwa tare da iyayensa kyautata wa iyaye wani abu ne da Allah ya yi umarninsa a dukkan zamani dukkan annabawa dukkan magabata kowa ya san muhimmancin iyaye baka zo duniya ba sai sanadiyan iyayenka duk duniya bayan Allah subhanahu wa ta'ala da ya umarni a bauta mishi shi kadai da kuma yin da'a ga manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi babu wanda zaka kyautatawa dalilin kyautatawan ka samu aljanna irin iyayenka uwa ta dauke ka nauyi bisa nauyi har sai da kai wata tara kana cikinta ta haife ka cikin wahala uba na kulawa sai Allah ya ce kar ku manta da su kuma ko da iyayen naka ba musulmai bane kai kana musulmi iyayenka kafirai har yanzu an yadda ka kyautata musu kar ka walakanta su ka girmama su domin su ne sanadiyan zuwanka duniya aljanna yana karkashin tafuka na iyaye Allah cewa yayi wa wasaina al-insana biwalidayhi ووصينا الإنسان بوالديه حسنا wani wuri wa wasu nan insana bi walidaihi ihsana ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على har وهن yanzu wa wasu nan insana bi walidaihi ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
kaga da duka dai kyautatawa ne kuma ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه na'am وبالوالدين إحسانا ba ma kawai mu din nan ba har al'ummomi magabata annabawa kansu su ma sun yi addu'o'i wurin tabbatar da cewa sun roƙa wa iyayensu gafara sun nemi taimakon Allah bani Isra'ila Allah ya ce mun riki wani alkawari da bani Isra'ila wurin kan kyautatawa iyaye me Allah ya ce akai وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله sai Allah ya ce وبالوالدين إحسانا Bani Isra'ila, Yahudu da Nasara, su ma sai da Allah ya riƙe alƙawari tsakaninsu da- tsakanin shi da su, cewa me ku kyautata wa iyaye kenan iyaye manyan mutane annabawan Allah dubi annabi Ibrahim alaihi salam sai da yayi kaiwa da kawa tsakaninsa da mahaifinsa yayi nasiha ga babansa ya ja hankalin uban uban ba musulmi bane amma duk da haka yayi mishi wa'azi da lalama ya abati lima ta'budu ma la yasma'u يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
ya babana me yasa kake bautawa abinda baya gani kuma baya ji kuma ba zai wadata ka da komai ba ya kamata ka bautawa Allah ya abati يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ma lam ya'ti ma lam ya'tika ilimi wani ilimi ya zo mini wanda kai bai zo maka ba Allah ya bani ilimi Allah ya mini wahayi fattabi'ni ahdika siratan sawiya kabini in nuna maka hanyar shari'a har zuwa gidan aljanna sai ya ce me يا أبت لا تعبد الشيطان ya babana la ta'budu shaytan karka bautawa shaytan saboda me إن الشيطان كان للرحمن عصيا inna shaytana shi shaytan lalle kana lirrahmani asiya ya kasance me sabawa Allah ne me yawan sabon Allah ne yayi wa Allah tawaye karka bi shi sai me يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya abati ya babana inni akafu ni tsoro nake ji an ya masaka عذاب من الرحمن kada wani azaba ya shafe ka daga wurin Allah mai rahama mai jin kai Allah mai jin kai mai rahama ne baya so yawa bawansa azaba to so nake kada ka zamanto cikin wanda Allah zai wa azaba inni akafu an ya فتكون masaka للشيطان وليا
saka kasance wali majibinci shaidan saboda haka kaga wa'azi ne mai lalama wa'azi ne mai jan hankali amma uban da yake akwai kafirci a cikin zuciyarsa da yake Allah bai shirye da shi ba to wani ansa ya bashi قال أراغب أنت عن آلهتي ya mai يا إبراهيم shikenan sai baban ya juyo shi a ragibin anta an alihati ya ibrahim yanzu ya kai ibrahim gumakan namu allolinmu iyayen gijinmu abin bautan kake kyama kake zagi su kake ki saboda haka sai ce mishi mai لئن لم تنتهي لأرجمنك idan baka daina irin wannan wa'azi naka ba la arjuman nan zan jefe ka
وهجرني مليا
a kaurace min zamani mai nisa ban so in ganka ban so in ga numfashinka ban so in ga fuskarka tunda kana kyamar gumakan mu ba hajurni maliya kaurace min ba ruwa na da kai uba ke gaya wa ɗansa saboda ɗan ya yi mishi wa'azi to me ya ansan da ɗan ya bashi قال سلام عليك qala salamun alayka ya baba amincin Allah ya tabbata gare ka سأستغفر لك ربي yaya إنه كان بي حفيا
ya baba salamun alai amincin Allah ya tabbata gare ka sa astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya zan nema maka gafaran ubangiji na Allah ya kasance yana ganin kima da daraja na ina da girma da daraja a wurin Allah in na roƙa yana bani saboda haka zan nema maka gafara kaga bai mai mishi da mummunan ansa ba saboda girman haihuwa dubi fir'auna ya yi tsiya ba abin da bai ce ba amma malamai suka ce Allah ya mishi jinkiri saboda yana da wata mahaifiya tana raye yana kyautata mata shi yasa annabi Musa yayi addu'a annabi Haruna yana ansawa tsakanin su sun daga hannu ya ce ya Allah kai ka ba fir'auna mulki ko ka ba fir'auna mulki saboda ya zamanto yayi إنك dagawa آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا yaya ربنا ليضلوا عن سبيلك sai ce me ربنا بمس على أموالهم وشدد على قلوبهم sai me فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم saboda haka annabi Musa alaihi salam yayi ainihin wato addu'a annabi Haruna yana ansawa cewa ya Allah ka ba wa Fir'auna kawa na dukiya da mulki ya Allah ba abin da yake banda ya badda bayanka saboda haka ina roƙon Allah ya Allah kada ka sanya shi ya imani sai ya ga azabar Allah saboda haka sun daga hannu suna wannan ainihin wato addu'o'i suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zamanto wato ya karɓi fir'auna amma ba da imani ba ya kashe shi ya mutu ainihin wato ba imani sai Allah ya ce to addu'ar da kuke yin nan an karɓi addu'ar sai me قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون sai Allah ya ce ku dakata ku tsaya ma'ana an karɓi addu'o'inku da kuke yi amma wato halakan fir'auna da Allah maɗaukakin sarki ce ya karɓi addu'ar annabi Musa da kuma Haruna annabi Haruna addu'an bai sauko ba malamai suka ce bayan ya- sun yi addu'an sai bayan shekara arba'in tsakanin addu'an Allah ya ce mun karɓa amma sai bayan shekara arba'in sai maluma suka ce saboda kyautatawa da fir'auna yake wa mahaifiyarsa aka yi mishi wannan jinkirin don haka wannan ya nuna kenan iyaye suna da girma kun ga annabi ibrahim alayhi salam sai ya ce zan nema maka gafara can a wani wuri a wani sura sai Allah ya ce annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce waghfir li abi واغفر لأبي إنه كان من sai ya ce الضالين waghfir li abi ya Allah ka gafarta wa ubana ya kasance cikin batattu saboda haka kaga ya mishi addu'a sai Allah madaukakin sarki ya hana annabi ibrahim karka sake mishi addu'a saboda wannan kafirci eh saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake nuna mana wa ma kana istighfaru ibrahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يا يا إن إبراهيم لأواه حليم saboda haka lokacin da annabi Ibrahim yayi wannan addu'a sai Allah madaukakin sarki sai ya bashi ainihin wato sanarwa cewa kare sake nema wa babansa gafara saboda uban ya mutu yana ainihin wato kafiri don haka wannan yake karantar da mu cewa iyaye ko da kafirai ne a duniya ana musu addu'a ana musu addu'ar shari'a ana musu da'a ana musu biyayya to idan mun dawo wannan bawan Allah a cikin kogo sai ce gashi nan ina ainihin wato da iyaye iyaye na nakan kawo madara in basu in kawo abinci in basu amma wata rana na kawo zan basu sai na samu suna bacci sai kuma ‘ya'yana ga su nan suna bukatan abincin ban basu ba na jira sai iyayena sun tashi na ɗauka na basu saboda Allah ya ce a kyautata wa iyaye na yi wannan ne don neman yardan Allah ya Allah idan na yi wannan saboda da'a kai kace ai wa iyaye kyautatawa ka bude mana kogo mu fita sai kogon ya dan ja suna iya kallon haske amma ba su iya fita na biyu kuma yace ni mutum ne mai dukiya wata ƴar uwata ta zo neman taimako nace ba zan taimake ta ba sai yayi zina da ita tace duk sha'awa ko yaya za ka yi sha'awan ka yi lalata da ni alhalin ‘yar uwarka nake na zo neman taimako ta ce ya gama da ta matsa tana neman taimako tana cikin wani hali ta gane ba zai taimake ta ba sai ta ce to ta yadda ya yi duk abin da zai da ita ya zo zai kwanta ya yi zina da ita ya cire kayansa ya tube ya tasan mata ta ce mishi ga wani kofa ka manta baka kulle ba ya kalli ko ina kofa a kulle ta ce kofar sama Allah yana kallon mu wannan kalma sai ya shiga zuciyarsa sai ya fasa yin zina saboda an tunasar da shi Allah subhanahu wata'ala yace ya Allah ina da iko in yi zinan a lokacin amma da aka ce in ji tsoronka sai na fasa ya Allah in na fasa zinan nan don tsoronka kai kana kallo na ya Allah buɗe mana kofa mu samu mu fita sai kofan ya sake ja suna iya sa hannu amma gangan jiki bai fita saura mutum nawa saura ɗaya ɗayan kuma ya ce ni mai dukiya ne ina da dukiya nakan ba wa leburori aiki su yi sai wani lebura ya zo bayan sha biyun rana sai ce yana son aiki sai na ba shi aiki da rana ta faɗi ina biyan sakamakon aiki sai ce in biya shi daidai da sauran da aka ɗauke su tun da safe ce ba ai bai yiwuwa haka aka ba shi kuɗinsa sai ya ƙi karɓa sai ya tafi wayannan kuma kowa an biya shi kuɗin yini shi rabin yini ya yi fushi sai na ɗauki dukiyan na ajiye an kwana biyu bai dawo sai na ga wannan bawan Allah bai da niyyar dawa sai na sayi dabbobi ina kiwo ina ce ya Allah ka dawo da wannan bawan Allah kada in bar duniya kada in mutu da hakkin wannan bawan Allah wayannan dabbobin suna girma suna karuwa har suka yi yawa wata rana muna zaune sai wani bawan Allah ya sallama ya ce mai gida ka gane ni na ce ban gane ka ba ce ni ne leburan da na ma aiki wani shekara ka ba ni sakamako na ce ba ni karɓa saboda baka biya ni daidai da sauran ba yace kai ne yake ni ne yace alhamdulillah Allah ya yi ba zan mutu da hake ka ba zo in je in nuna maka dukiyarka suka je nuna mishi dabbobi yace kaga wannan duk naka ne yace a wannan wasa kake ne yace ba wasa bane ka ji yadda akai ka ji yadda akai ka ji yadda akai daga nan wannan bawan Allah ya kora dukan dukiyar ne ya tafi da shi yace ya Allah in nayi wannan saboda kai ne kace kar a ci dukiyan mai rauni ko dukiyar mai haƙƙi kar a cuci wanda ya maka aiki ya Allah ka fidda mu cikin wannan hali sai gashi Allah ya bude kofan gaba daya na kogon kowannen su sai fita saboda sun tuna da aikin da suka yi saboda Allah Allah ya karbi aikin su sun fita suna masu kamun kafa da kyakkyawan aikin su zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda ka ya ku yan uwa dogaro ga Allah shine zai fidda kai daga cikin kowane irin hali ka samu kanka fita To idan mun dawo karatun Allah madaukakin sarki yana gwada mana wannan sura yana ƙara kusantar da mu ga Allah madaukakin sarki mun gani akwai cikin mazaje na mutane suna neman taimako ga ainihin wato aljanu wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhu da bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wannan taimakon da ainihin dan adam ke yi wa aljani sai ya ƙara wa aljanu girman kai ya sa suka ringa ɗagawa suna ganin sun kai wani saboda me saboda ga mutane suna neman taimakonsu maimakon su nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atha Allahu ahada su wato mutane da kuma ainihin wato aljanu su aljanu sun yi zato ai wa anna kuffaral jinni zannu kama zanna kuffarul insi sun yi zato kamar yadda kafiran ainihin wato mutane suke cewa annallaha lan yab'asa ahadan yawmal qiyamah cewa Allah ba zai tashi kowa ba yinin alkiyama lil hisabi wal jazai kenan ba za a yi tashin kiyama ba haka suka yi zato tsakanin kafiran aljanu da kuma kafiran ainihin wato mutane ko kuma waqtalafal mufassirun malamai masu fassara sun yi sabani eh fi qa'ili hadal kalam waye wannan magana annahum zannu kama zanantum an lan yab'atha Allahu ahada فقيل هو من قول الله تعالى مقاطبا كفار الانس cewa Allah yayi magana ne da ainihin wato kafirai na mutane li ikhbarihim bi anna kuffar aljinn yana ba su labari cewa kafiran ainihin wato aljanu qad zannu kama zanantum sun yi zato irin zaton da kuka yi ku ainihin wato mutane wato kenan sun yi zato fi ba'si rusul cikin ainihin wato aiko manzanni awal ibad ko kuma ainihin wato bauta wato suka yi zato kamar yadda kuka ainihin wato yi zato ku mutane haka ma aljanu suka yi tsammani Allah ba zai aiko kowa ba ko kuma sun yi zato cewa Allah madaukakin sarki ba zai tashi ainihin wato mutane ainihin kiyama ba waqila min qawlil jinni aka ce a maganan aljanuna ne ba'dihim li ba'd shashin su zuwa ga shashi ai zanna kuffarul insi fi zalika kafiran ainihin wato mutane sun yi zato kama zanantum kama yadda kuma kuka zato ya ma'ashar aljinni ya ku taron ainihin wato aljani saboda haka wannan shine sabani na maluma akan maganan abin da ya shafi wato harkan aljanu da mutane ko ko dai zato cewa ba za a tashin alkiyama ba ko kuma zaton cewa Allah ba zai aiko wani annabi bayansa ba neman taimako da rijalun minal insi wasu daga cikin mutane suke yi bi rijalin minal jinni zuwa ga waɗansu mutane daga cikin aljanu sai haka ya ƙara musu ainihin wato girman kai fihi dalilin wannan yana nuna akwai dalili ala man'i min aksarin ruqya wal azaib yana nuna haramci mafi yawa daga cikin irin ruqya da addu'o'i da waɗansu suke yi nawa mara lafiya amma ba sunan Allah suke kira ba sai a rika kiran ainihin wato aljani a kira sunan aljani a yi girka a kira shi da waɗansu kiranye-kiranye sunayen aljanu iri-iri ko kuma irin yadda ake karanta baru uwa uba sakuti bulkuti ya kwaddame da ne maza kurum mata kurum suna tafi a sama muna tafi a ƙasa wai kaga da wannan za a yi wa mara lafiya wato abin nan jinya ko a rika kiran sunan ainihin wato wani aljani ana kiransa da irin sunan da yake so a kira ko a yi karatu da ribas da baya-baya eh ko a yi wani abu mai kama da irin wannan duk wannan haramun ne ba a yin irin wannan ga mara lafiya in za a yi addu'a don mara lafiya ya warke sai a yi ta hanyar karatun alkur'ani sannan har yanzu wani ina koyar da mu al'isti'azatu bil amwati awul ahya gairar hadirina alƙadirina alal'auzi shirkun neman tsaro ga duk wani wanda ya mutu ka riƙa kiran sunansa ka je kabarinsa kana neman taimakonsa ko ma rayayye ne yana raye amma baya inda kake kenan a lokacin ba zai iya maka ba taimakon kana neman taimako gare shi wannan duk shirka ne duk wani mutum da zaka iya kiransa yanzu baya nan anan ka kira sunansa wane don ya taimake ka in kai haka kai shirka in ma wani waliyi ne ya mutu ka je kabarinsa ka sunkuya kana neman taimakonsa shirka ne da Allah ko kuma zaka faɗi masifa ya same ka ka ce tijjani kamar mai bin ɗariƙar tijjaniya ya tijjani ka taimake ni ina shehu tijjani yake yana da rai ko shehu abdulkadiri yana da rai ko shehu usman dan fodiyo yana da rai ko ibrahim kaulaha yana da rai bai da rai Allah madaukakin sarki yace idan masifa ya same ka ina zaka koma alaramma bayan Allah na kwarai allazina idza asabatu الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون allazina idza asabatu musibatun bayan Allah na kware su ne wanda in musifa ya same su bai suke cewa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai suke daga Allah muke kuma ga Allah zamu koma kenan in musifan ya same ka ba za ka ce qalu inna lillahi ba sai ka ce me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un damirin yanzu ya shiga hadda kai in musifa ya same ka ce qalu inna lillahi sun ce daga Allah suke kuma ga Allah za su koma kaga banda kai kenan a ciki amma in ya same ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah yace wanda masifa mutuwa ya same shi aka yi mishi mutuwa sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha in ya faɗi wannan sai Allah ya shigo ya canja mishi wannan bala'i da wannan masifan da mafi alkhairi duk wanda ya shiga damuwa in ya rika karanta wannan to a sai kenan ba kiran wani zaka yi ba wanda ke kiran sunan wani Allah shirka yake da Allah na sha baku wani labari na yi tafiya wani wani shekara ƙasar Pakistan tsakanin Islamabad zuwa Lahore akwai wani gari da ake ce gujurwala a hanya muna tafiya da direba sai na ga mata sun fi dubu a gefen hanya baƙaƙen kaya na tambayi direban mu wayan danfa sai ce wayannan mata ne da ba su haihu ba sun zo kabarin wani waliyi ne yana ba da haihuwa na ce ah yanzu ba Allah ke ba da haihuwa ba ya ce ah wannan wani babban waliyi ne a kabarinsa duk macen da bata haihu ba in ta je ta roƙi waliyin yana kabarinsa sai ya ba ta ciki ma'ana ya sa ta zama sanadiyar ɗaukan ciki na ce to me yasa bai hana kansa mutuwa ba ya ce to wannan kuma ah mutumin da gajiyawa wanda ke kabari ba abin da yake bukata kamar ka mishi addu'a to yanzu kai ka je maimakon ka mishi addu'a wai kuma shi kake roƙo akwai kasawa da ya wuce wannan ai wanda ke kabari yanzu da za a tashe shi ya rayu a tambaye shi me kake so zai ce a bashi dama ko nafila raka'a biyu yi to amma kai saboda wauta ka je kuma kabarin sa sai ka sa goshinka a ƙasa irin abin da ake wa Allah sujada kai sujada a kabarin wani waliyi wanda kai ka nada shi a matsayin waliyi kace kuma biya ma bukata kaga wannan wauta ne wa ya kamata ka komawa Allah shine rayayye wanda baya mutuwa وتوكل على الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا saboda haka watawakkal alal hayy alladhi la yamut ku dogara ga rayaye wanda baya mutuwa shine Allah Allah kadai ake dogaro da shi saboda haka annal isti'aza bil jinni haramun neman taimako tsaro ga wani aljani ya kare ka haramun ne li'annaha la tafidul musta'iza bal taziduhu rahaqan bai maka amfani zai ma ƙara wa shi aljanin ƙara girman kai ne domin da yawa kafin aljani biya maka bukata sai an ce to ka daina sallah ko a ce ka je ka yanka dabba amma da sunan aljanin in za ka yanka dabba a matsayinka na musulmi da wani suna kake yankawa da sunan Allah dabban da aka yanka ba da sunan Allah ba alarama ana ci ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق saboda me وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم to in kun bi su yaya kuke وان اطعتموهم انكم to ku لمشركون ji abin da Allah ya faɗa wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alai kada ku ci duk abin da ba a mace sunan Allah ba dabba in za a yanka sai a ce bismillah to amma garin yankan dabba sai aka ce aljan aka kira sunansa ba a ci haramun saboda haka kar ku yadda ku ci abin da ba ambaci a- sunan Allah ba wa innahu la fisq fasikanci ne tawaye ne wa Allah cin abincin da ba ambaci sunan Allah ba to babu wani aljani wani boka da zaka je wurinsa in yace ma za a yi yanka da sunan aljani mafi yawa suke kira haramun wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum يجادلوكم shedanu suna wahayi wa ainihin wato bokaye don su yi ta jayayya da ku su sanya ku aikin da ba shine Allah ya ce ai ba in kuka bi su kun zama mushrikai inji Allah saboda haka wannan sura na ƙara karantar da mu cewa wato Allah madaukakin sarki shi kadai ya kamata a nemi taimakonsa ba a neman taimakon kowa sai Allah subhanahu wataala to sai Allah ya ce mai gaba Allah rahma
وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا mun ji wannan Allah rahma وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
shi ma mun ji Allah rahma
وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا Allah madaukakin sarki ya ce wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harsan shadidan wa shuba wannan magana ne na ainihin wato aljanu su wa'annan aljanu lokacin da suka je ainihin wato sama suka hau suka tattaka juna eh ai wa anna ataina as-samaa linastami'a fiha ba'dan min akbar al-ghaibi mun yi tattaki don mu je sama mu samu labarin gaibi abinda ainihin wato Allah ke faɗa na wahayi aljanu sun kasance sukan tattaka juna wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan ka san halitta ne waɗanda suke da saurin shigewa abu, kuma suna saurin tattaki zai iya tashi daga nan ya je makka cikin 'yan mintoci kankari ya ce maka yanzu ya je ya fito daga saudi arabia ba ku manta ba aljani ne a zamanin annabi suleiman da annabi suleiman ya ce wa zai ɗauko mini gadon birki sai kawo ya ce kafin a tashi a majalisan ka zan ɗauko ɗaya daga cikin manya-manyan aljanun ya ce haka zai wani daga cikin aljanin mai ilimi yace ni zan dauko da sunan Allah ya karanta ayoyin Allah sunayen Allah mafi girma sai gashi nan kafin Annabi Sulaiman ya kyafta ido an dauko an kawo wannan ke nuna irin karfin su da tafiyar su da yadda suke to kafin aiko manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi suna yawo a duniya suna samun labarin abin da ke faruwa a duniya amma daga nan sai labarin ya ɗauke ba su iya samun labarin sama sai suka ga sama ta cika da tsaro aljanu gaba ɗaya suka tattaru suka ce aje wurin shedan iblis shine babbansu shine jagora sun kasa samun labarin sama me yake faruwa sai yasa aka ɗauko mafi daraja daga cikin manya-manyan aljanu yace ku je ta wurin tihama wani gari can kusa da makka ku samu mana labari kenan aljanun ƙasan yaman aka sa su yi wannan tafiyar suna zuwa sai suka ga saman ta cika da tsaro tsaron ya yi yawa yanzu ko shugaban ƙasa zai zo ba shugaban ƙasa ba gwamna na jihar adamawa in zai zo wurin wannan tafsiri sai mutanen unguwannin sun gane cewa yau gwamna ya zo haka ne ko ba haka ba me yasa za a gane saboda tsaro yau ku duba ku gani ko ga masallacin yadda muka saba haduwa haka muke haduwa amma idan kaga motoci bakake sun cika wuri kaga yan sanda kaga sojoji kaga bindiga a tare nan a tare can a tare nan wani mutum guda ne zai shigo wane ne wannan gwamna security ya nuna maka yau akwai waɗansu sai a ce yau akwai manyan mutane yau babban mutum zai zo me bambancin shi da mu babu dan adam ne kaman mu mutum ne kaman mu cikin mu yake amma sai Allah ya kara mishi wani daraja sai ya bashi jagoranci sai ya zamanto ana mishi irin wannan domin darajar da Allah ya mishi to shugaban kasa in zai zo nan wannan kun ga wancan hanya hanyar movie road da wancan hanya da wancan duk sai an tare sai an tare randa his excellency Ahmed Bola Tinubu a Siwaju shugaban kasar Najeriya ya sanar da mu cewa zai zo ya sallah tare da mu a masallacin mu na headquarter Izala dake Abuja Bega muka ce marhaba Allah ya kawo shi lafiya yakan zo mu yi sallah kafin ya zama shugaban kasa amma ran da ya zo yana shugaban kasa akwai wasu gidajen makwabta tun da daddare aka sanar da mu cewa a gaya musu za su yi baki a saman gidansu saman gidan da tsallaken can da ko'ina na cewa makwabta to sai ku ya guri an ce mu gaya muku za ku yi baki ƙarshe to ranar alamis kamar yau kenan ko haka aka kwana a saman gidansu din ‘yan tsaro tsallaken kwalta haka haka haka haka haka ‘yan sintiri, wannan ya bugo a ce to, yaushe za ka zo, kai ma liman in za ka zo, sai ka gaya mana lokacin da za ka zo ka wuce. Na ce, ni zan yi limanci, sai na gaya muku aka ce kwarai sai ka faɗa, domin yau muna da babban bako. Waye zai zo? Shugaban ƙasa, shugaban Najeriya. Haka aka yi. Haka nan lokacin da shugaban Muhammadu Buhari zai zo mana, buɗe masallacin, sai da aka yi kwana uku, anguwar tsaro ne yake cike da wuri. wannan ka gane cewa shugaba zai zo to yaya Allah madaukakin sarki wanda ya halice sammai da ƙasai ya ba wa saman nan wani irin tsaro shi yasa lokacin da manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi mala'ika jibrilu Allah ya aiko shi cewa ya zo da manzon Allah za su je don ya gana da Allah saboda ya karɓo mana sallah lokacin da aka tashi zuwa sama mala'ika jibril ya dauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ta daya suna zuwa mala'ika jibril ya sallama aka ce wane ne ce jibril kai da wane ne ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce har an aiko shi har an aiko shi sannan aka bude musu suka shiga kenan dubi irin tsaron da saman take da shi shi yasa tauraru da kake kallo a sama Allah ya sanya shi a matsayin kawa ne ado ga sama amma ba kawa kawai ba bayan kawa akwai kuma tsaro na jifan duk wani shaitan inna zayyana sama ad-dunya inna zayyana sama ad-dunya بزينة الكواكب yaya وحفظا من كل شيطان مارد me zai faru لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل sai جانب Allah ya ce duhura دحورا
Siyaya.
ولهم عذاب واصب to wannan sama din Allah ya ce inna zayyana sama ad-dunya bi zinati lalle mun kawata saman nan da wani irin kawa ka duba ka gani in wata ya soma shigewa ba a iya ganin wata dare yayi kuma a ce an dauke wuta a garin ku daga ido ka ga yadda sama tauraro suke wa saman kawa gwanin sha'awa kai ka san akwai mai wannan ba kawan kawai ba wa hifzan min kulli shaytanin marid kuma tsaro ne ga duk wani shaidan mai tsaurin kai in ya zo ya ce zai samu labarin sama za a jefe shi shi yasa suka ce wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha muli'at harsan حرسا شديدا mu وشهبا lokacin da muka yi tattaki zuwa sama don mu samu labari ataina sama'a linastami'a fiha ba'dha min akhbar al-ghaib kama jarat adatuna kamar yadda yake al'adarmu da muka yi tattaki zuwa zuwa sama fa wajadnaha mamlu'atan bi hurras sai muka samu saman a cike da tsaro ashidda min almala'ika masu tsanani daga cikin mala'iku ya fazunaha min ash-shayatin suna kare saman nan daga dukkan shaydanu wa mamlu'atan bi kuma tana cike da ainihin wato yula tarjumuhum wa tuhriquhum tana jifan duk wanda yazo kuma tana kora su saboda haka in aradu istiraqa sam'i in sun yi niyan sato labari sai wannan wutan sai ya bi su sai ya kona su shi yasa su shedanu in sun je sun tattaka sun hau zuwa ainihin wato sama don samu labarin sama sai ya zamanto an jefe su wata rana hadisin ibnu abbas yace bainama hum julusun wata rana suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lailatan ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama rumiya bin najm sai aka yi jifa da wani tauraro fastanara sai tauraron yayi haske kana zaune wata ran za ga wani tauraro an yi jifa da shi faqala lahum rasulullah sai manzo Allah ya ce wa sahabbai madza kuntum taquluna fil jahiliya me kuke faɗi a zamanin jahiliya in kun ga irin wannan tauraro ya haska an yi jifa da shi idza rumiya bi mithli hadha in aka yi jifa da irin wannan tauraro qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce ya rasulullah Allah da manzonsa sune mafi sani kunna naqulu na'am kunna naqulu mun kasance muna muna cewa wulidal laylata rajulun azim muna cewa in kaga tauraro an yi jifa da shi to a wannan dare an haifi wani yaro mai girma an haifi babban mutum wa mata rajulun azim ko kuma in kaga irin wannan tauraro an yi jifa da shi to wani babban mutum zai mutu wani babban mutum zai mutu kamar yadda lokacin da muke kokari a yi taron karatun alkur'ani mai girma qur'ani convention wanda ya ruda najeriya aka yi ta maganganu iri-iri har na ga wani mai sarauta ya ce in in balalau in in balalau kada ka ja mana masifa haka aka haɗu aka yi karatun qur'ani wani shekara manya suka ringa mutuwa a najeriya wai karatun qur'ani zai kashe manya ana rama qur'ani na kashe manya Qur'ani baya kashe kowa. Ai hasali ma Qur'ani kawo lafiya da zaman lafiya yake. Qur'ani yace wa nunazzilu min Qur'ani وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Ai Qur'ani yace al-Qur'anin nan abinda Allah ya saukar da shi abinda ke ciki shifa'un ne wa rahmatun. Waraka ne da kuma rahama. Samun waraka da rahama amma ba ga kowa ba lil mu'minin ga mu'minai. Saboda haka wato kenan manzon Allah ya tambaye sahabbai idan an ga irin wannan a jahiliya me kuke faɗa suka ce in ka ga an yi harbi da tauraro wato abin da ke faruwa wulida an haifi wato wulida lailata rajulun azimun wani mutum za a haifa babba wa mata rajulun azim ko kuma in ka ga irin wannan ya faru wani babban mutum zai mutu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi annabi yace kai ku saurara in kaga tauraruwa an jifa da shi ba a jifa saboda an haifi wani ko saboda wani zai mutu kar ku yarda da wannan kenan manzon Allah yanzu yayi abin da zai gyara aqida na sahabbai kai ma yanzu ka ji daga manzon Allah don kaga wani tauraruwa kar a ce to wani abu zai faru ba abin da zai faru sai alheri aya ce daga cikin ayoyi Allah yake nuna saboda haka manzon Allah ya ce ba a jifa da tauraruwa saboda limauti ahadin saboda mutuwan wani wala li hayati ko saboda rayuwar wani walakin rabbana tabaraka wa ta'ala sam'uhu idza qada amran sai dai ubangijin madaukakin sarki wato wanda tabaraka su sunansa ya tsarkaka idza qada amran in ya hukunta wani al'amari sabbaha hamalatul arsh waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah sai su yi tasbihi suke subhanallah subhanallah summa sabbaha ahlus sama' sai kuma dukkan waɗanda suke sammai su kama yin tasbihi subhanallah subhanallah ay sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum sammai da suke kusa da saman bakwai kusa al'ashi har zuwa ƙasa kowanne su kama tasbihi summa sannan kuma bayan sun yi wannan tasbihi hatta yabluga tasbihu ahla hadhihi sama har wannan tasbihi ya zamanto ya zamanto ya sauko zuwa ga ainihin wato waɗanda suke suke saman duniya kenan tasbihin zai rika saukowa har zuwa mutanen da ke ƙasa su ma su yi tasbihi sun maƙala allazina yaluna hamalat al'arsh sai waɗanda suke ainihin wato ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wata'ala sai su ce wato kenan sun maƙala allazina yaluna hamalat al'arsh waɗanda suke kusa da ainihin wato waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wata'ala sai su tambaya ma za ƙala rabbukum menene Allah madaukakin sarki ya faɗa wa yukhbirunahum ma za qal sai su bada labarin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa qala fa yastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dan sai su waɗanda suke sammai sama ta bakwai har zuwa ƙasa shashin su ya rika bada shashi irin abinda waɗanda suke dauke da ƙashi suka ba su labari dangane da hukuncin da Allah yayi hatta yabluga al-qabru hadhihi sama har sai wannan labarin ya sauko zuwa wannan saman duniya da muke ciki fataqafu jin to daga nan in labarin ya sauko sai aljanu su saci labarin saboda daya ya haukan daya daya ya haukan daya fa yaqdhufuna ila awliyaihim sai su jefo da shi zuwa ga bokaye masoyansu wannan aljani ya samu labarin daga sama ta duniya na farko sai ya gaya wa na kusa da shi ya gaya wa na kusa da shi har a gaya wa boka wa yurmauna bihi daga nan sai a jefe su da shi fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun abinda suka zo da shi a bisa yadda suka samu labari ne da gaskiya walakinnahum ai sai dai mafi yawa daga cikin su yaqrifuna fihi suna ƙaryo suna kirkiro ƙarya wa yaziduna sai su ƙara akan labarin da suka samu in sun samu labari daya sai su ƙara ƙarya 99 kenan a cikin labarin boka guda 100 guda nawa ne gaskiya guda daya saboda haka daga nan shikenan shi yasa ma ainihin wato Imam Zuhri yana yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin Alkur'ani lokacin jahiliya eh an tambaye shi menene Allah madaukakin sarki ke cewa wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lisan Qur'ani Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa ana jifan wa'annan aljanu in sun je sun ɗebo labari to menene kuma yanzu da Allah madaukakin sarki ke cewa wa anna kunna naqudu minha maqa'ida wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam sai Allah yace faman yastami' lana yajid lahu shihabar rasada
aka tambaye Imam Zuhri sai aka ce to yanzu Allah madaukakin sarki ya ce ana jifan su amma kuma yanzu ya ce har yanzu wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al'ana yajid lahu shihabar rasad kenan har yanzu aljanun suna iya zuwa ne su sato labarin kamar yadda da suke yi sai ce a gullizat wa shuddidat ai an ƙara ƙarfin tsaron ne aka ƙara tsanantawa hina bu'itha annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka aika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana su waɗannan ainihin wato aljanu sun kasance suna samo labari amma mafi yawan labarin su labari ne na ƙarya shi yasa Qur'ani yace hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin
هل ننبئكم على من تنزل الشياطين ya yake تنزل على كل أفاك نثيم menene aikin su يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Allah ya ce shin ba zan ba ku labari ba alaman tanazzalu shayatin akan wane ne shedanu suke sauka shedanu da kuke gani da aljanu da miyagun aljanu wurin wa suke zuwa tanazzalu ala kulli affakin athim suna sauka ne akan dukkan mai yawan ƙarya mai yawan sabawa Allah su ne bokaye yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun saboda haka su aljanu suna samo labarin su kawo musu amma mafi yawan su makaryata ne shi yasa za ga ƙarya a wurin aljari ba- babu kaman shi ko me harkar ruqiya da yake neman ainihin wato zaman lafiya ya karanta Qur'ani to idan aljani ya baka labari ba duka ake dauka ba yanzu zai iya hada fada shi yasa boka in ka je wurin sa yanzu ka ce wai kasuwanka jarinka ya kare kana cikin wani hali ko a wurin aiki ana maka kaza ana maka kaza yanzu zai maka haɗin sai hada fada ya ce mun duba mun gani wani dogo ne fari gajere baki mai wankan tarwada mai kaza mai kaza duk sifar dan adam sai a tara maka da ya zo ya fara kallon abokinsa makwabcinsa ko dai wani ne ko dai wani ne kaga mafi yawa suna hada fada saboda ku mai da hankali da su boka yanzu nan zai karya Allah ya ji kan Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa ya ba mu labarin wani boka da wani yaro boka ya yi bako a gari yana sauka a tashar moto sai ce ina gidan malam wane sai ce a gidan malam wane kowa an san gidan sai ce don Allah kai ni akan hanya sai bakon ya ce wa yaro da Allah ba wurin da zan taɓa ruwa nan sai yaro ya ce a to ai mun kusa gidan bari man sai mun je sai ka nemi mai gidan sai ya baka wuri ka taɓa to da aka zo kofan gidan kaga bako ba zai shiga gidan ba sai yaro ya shiga ko sai yaro sai ya shiga sai ya je wurin boka yace malam bako kai daga tasha na dauko shi amma muna zuwa hanya yace yana jin bayan gida yana so ya zaga nace to ya bari a zo gidanka ma sai ce yaro ya to karka koma ta wurinsa bi ta nan ka fita sai aka bude wa yaro wani kofa sai ya fita boka yana fitowa yace bako barka da zuwa ce barka kai ne ka zo ce to san da zuwa amma alama ya nuna kana jin kashi ya kira ta da manyan baki ya ce eh lalle ko ya ce to ga bayan gida shiga sai ya shiga yana shigowa ya ce ka wannan bokan hatta bayan gida da nake ji ya sani alhalin wa ya gaya wa bokan yaro to haka nan mata yanzu in aka yi wani babban bako a gari yana da ejen mata suna bin gida gida a ce an yi wani malami kai malamin nan akwai aiki akwai kaza sai ya ga mata sun haɗu kafin ya zo ejen ɗinsa cikin mata ta ba shi labarin kina zuwa saboda haka shi kuma yana da ɗan fasanti da yake ba su ku bai da hankali da su bugu hankali suke yi yanzu ya baka labarin ka shi yasa malamai suka ce ana gane mutum boka ne da ka zo wurin wani malami zai maka addu'a sai ya ce yaya sunanka sai ka faɗa mishi ya sunan mahaifiyarka sai ka faɗa ya sunan babanka sai ka faɗa kar ka ƙara kar ka rage boka ne me maka addu'a baya bukatan sai ya san sunan babanka da sunan mahaifiyarka yi mishi addu'a kawai Allah ya biya bukata. Duk wanda ka je wurinsa ya ce, To, yanzu kafin mu maka addu'a, ina son ka kawo singletinka, riganka da kake sawa, boka ne, ko ka je ka kawo dross, pant ɗinka, boka ne, ko ka kawo hankacin da kake share, boka ne. Akwai yadda ake gane boka da yawa, saboda haka kuma da hankali da su. Manzo Allah ya ce, Duk wanda ya tattaki ya je wurin boka, ya tambaye shi wani abu, sai bokan ya sami shakka bai yadda da abin da bokan ya faɗa kai kai ina shakkan wannan malam anya gaskiya ne kuwa wannan shakkan da ka je wurin sa ka tambaye shi ka samu shakka ba ka yadda da shi ba sai ka yi sallah na kwana 40 Allah bai karba ba kwana 40 zaka yi ibada Allah bai karba ba to yaya in ka je wurin sa kuma ya gaya ma sai ka yadda man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wurin boka sai kuma ya ba shi labari sai ya gaskanta to shi ya kafircewa abinda aka sakarwa manzon Allah me aka sakarwa annabi alqur'ani kuma da hankali da bokai shi yasa masu mulki da masu dukiya da wane ne ku yi ta ku ƙara mai da hankali da ni'imar da Allah ya muku gode wa Allah wani boka ƙazami da ka gan shi amma ya zo ma damfara ya damfari imaninka amma wayo kana ce kai dan boko ne ka waye wallahi baka waye ba ai wayayye shine wanda ya bi sunnan manzon Allah ya bi alqur'ani ya bi sunna ayoyi da hadisai da suke nuna yadda ake samun aljanna mai sauki ne baka dogon wahala duk wanda kai kira suke wahala nan ajewa neman duniya ne mai neman duniya kuma sai ya wahala sai a ce sai ka yanka kaza sai ka yi kaza sai ka rabu da Allah amma kuma zaka samu duniya in ka bi Allah kai da'a kai abin da Allah yake so Allah ya sa mu dace saboda haka wato su wayannan aljanu wa anna lamasna samaa fa wajadnaha mul'at harsan shadida wa shuba lokacin da suka tattake zuwa sama suka samu sama tana cike da tsaro saboda ainihin wato Allah ya tsare saman zan zai yi aike zai aiko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lin wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i sai Allah ya ce faman yastami' la yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida wa inna la nadri أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
وإن آيوي الله كيبو قبيع فسر إن شاء الله الله يسني البركة الله شمونا جابورا to insha Allah batun maganar taimakon marayu kar ku manta insha Allah kamar yadda muka faɗi za a ci gaba da magana akan tallafi akan marayu kuma gobe shine 14 ga wata gobe Allah ya da 14 ga wata za mu bude officially lancin na gabatar da tallafi na marayu kowa ya zo da gudumawa da yake da niyya ya ba wa maraya mu sanya a cikin wannan asusu na tallafawa mun karanta account number wanda kuma yake da iko ya sa account an karanta ko ba sake karantawa ba sake karanta account number gashi nan GBS Orphans Care Committee Zenith Bank account number 101-28-64-800 wannan shi ne account number ɗaya sifili ɗaya biyu takwas shida hudu takwas sifili sifili duk wanda yake da ikon taimakawa to Allah ya bashi ikon taimakawa ya sa akan wannan account ya turo mana tela kawai ce gashi nan ya bada kaza sai mu sanar cewa an bada taimako fi sabilillah wanda ko baya so a san sunansa to Allah ya fi mu saninsa ga account ka saka Allah ya biya maka bukata ka biya ya bada lada ka saka saboda iyayenka da suka koma zuwa ga Allah ka saka saboda neman taimako ga Allah madaukakin sarki ya ƙara kare ka ka tausaya irin wannan sadaka akwai alkhairi mai yawa cikin sa saboda haka Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa jiya mun yi magana akan wato a gwamnati ta yi taimako kan abin da ya shafi sayan kayan abinci a sanya wani kwamiti da za ta zamanto tana kulawa ana sayan abinci daga wurin manoma saboda kada kasuwa ya zo manomi ya je ya sayar da shinkafansa bayan ya sayar da shinkafansa ya kasa kuma yin noma baɗi to mai girma ministan gona ya kira ni wannan sako ya kai kenan ko ya ce ina tabbatar maka shugaba mun yi tsare-tsaren da ya kamata kuma ya turo mini da jawabansa a wurare daban-daban ya ce an ɗauki mataki kuma da saninsu wannan farashi ya kare kuma ba za su bari manoma su shiga cikin wani hali ba duk tallafin da za a yi don a yi noma a inganta noma a samu production suna nan suna ci gaba in Allah ya da ya ce babban abin tausayin a yi wa mutane wa'azi da nasiha shine masu hodin na abinci labari ya zo mana ingantacce wurare da yawa kafin Ramadan akwai wanda yake tsammanin cewa azumi in ya zo abinci zai yi tsada akwai wanda ya sayi wake sama da ton dubu ashirin wani ya saya saboda kaza wani ya yi lissafi kaza kaza kaza zai samu akwai wanda ya lissafi kawai a kowane buhu ɗaya na wake ko na masara ko na shinkafa zai ci riban naira dubu hudu ko dubu biyar wani ya ajiye buhu dubu ashirin wani ya ajiye buhu dubu ɗari wani dubu ɗari kaza in kai lissafi wani zai iya cin riban sama da biliyan goma biliyan ashirin amma sai aka wayi gari saboda wannan karyewan farashin shi kansa ya faɗi biliyon goma ko biliyon ƙasa da haka saboda haka suna cikin wani hali yace don haka da sanin mu ku ƙara addu'a ku ƙara yin addu'a Allah madaukakin sarki ya bada ikon yin waɗannan ayyuka da ake yi don farashi ya zamanto ya zama normal sannan manoma kuma su samu daman ci gaba da noma saboda haka mai girma ministan gona Allah ya ƙara albarka a ci gaba da yin abin da ya kamata a yi domin a samu damar wato yin abin da ya kamata a yi wa ƙasa muna fata muna alfahari da ku muna fatan ku yi abin da ya kamata ku yi domin tsarewa wannan ƙasa kar ta faɗa cikin yunwa manoma a ƙarfafa su talakawa a yi abin da za a yi a samu sauƙi don kowa ya shiga kasuwa ya samu abinci da ya kamata ina fata Allah shi jagora Allah sanya albarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum